tun daga yadda Allah yake cewa saboda abin da ka kwanan misali ayar ɗari da ashirin lokacin da manzon Allah ya fita daga Madina shekara na uku bayan hijira lokacin da Qurayshawa suka yi gayya sojoji wurin mutum dubu uku da wani abu suka yunkuro suka da fato Madina don su rama abin da aka yi musu a yakin Badar domin a yakin Badar an kashe musu manyan mutane wane kenan wane kenan mutum saba'in an kama wane kenan wane kenan mutum saba'in za ku suka yunkurin kuma sai sun rama wani abu ya faru yakin badar an yi shi a cikin wata ramadana sha bakwai ga wata amma yakin hudu an yi sallah da kwana hudu wato hudu ga watan shawwal suka wato nufato madina akan za su zo har madina su rama abinda aka yi musu sai manzo Allah ya tara sahabbai ai shawara za a zauna a gida ne ko kuma za a tare ku ne a hanya abdullahi bin ubayyu ibn salul wa munafiqan madina shi ya bada shawara cewa a zauna a gida a jira ku bayan bayan da za a yi a zo madina a zo a ci musulmi da yaki a madina in ma an zo din za a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe da maza da mata da yara da kowa a kore su wasu sahabbai suka ce a a fita mazala da farko ya karkatar wurin cewa a zauna a gida amma daga baya sai a kuma hankalinsa ya koma kan wanda suka ce a fita sai ya shiga gida da ya shiga gida can sai ya fito da tabara a jikinsa wato ranar juma'a kenan ranar juma'a mazala ya fito da tabara na yaki sabon da samu kamar hankalinka ne bai kwanta da abutar nan ba sai ce masa ai babu wani annabin da zai shiga damara na yaƙi sannan ya zauna a gida haka daga nan zai kama hanya za a fita zuwa filin uhud amma ya ce ya yi mafarki ya ga shanu a kwakwace a yanyanke sannan kuma ya ga sulke na yaƙi ya sa hannunsa a ciki sannan kuma ya ga takobinsa ya ɗan hukume da jirgin a jiki shanun da ya gani a kwance ce nasara ne na yaƙi allah zai ba musulmi nasara domin shi musulmi annabi yana cewa ajabar li amrul mu'min inna amruhu kulluhu khair mu'mini komai na mu'mini alkhairi ne idza asabahu sarra'a shakara فكان خير له وإذا أصابه ضراء صبر فكان خير له shi mumini duk abin da ya zo a wurin sa alkhairi ne da kai sai shabin da ya gani a kwance nasara ne ce kuma da ya gani za a dawo madina lafiya takobinsa kuma da ya ce ya gani a hukujan nan ina nuna alaman za a samu karayen yaƙi don manzala ya yi yaƙi wanda ya wanda ya jagoranta da kansa 29 hadda na hudaybiya tunda na hudaybiya ma zuwa taba da aka yi zama 29 wanda kuma ya tura bai je da kansa ba 46 to gari na wayewa bayan an yi sallar juma'a sai manzo Allah ya kama hanyar Uhud a kafa da gina fita wannan yaki kenan to tun daga nan Allah ya yi mana bayanin abubuwan da ya faru a wannan yaƙi an samu wato akasi annabi ya ajiye kowane bangare a wurin tsayawansu akwai abdullahi bin zubairin shi ne ya zama kwamanda na masu harbin kibiyar teku kibiya akan wani dutse da yake filin kudu wanda aka ce masa jabalin rumat wannan dutse in ka hau kansa kana hangen inda kabar zai ne hamu da yake annabi sai musu tsaya a nan ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan mu farko sauka to da farko yaƙi an fara yaƙi sai Allah ya karya rundunar kafirai suna gudu suna gudu sai su na kan dutsen suka ce mu ma ya kamata mu bi ɗan uwan mu dan mu je mu samu na namu rabon Abdullahi bin Umar sai musu uhu manzon Allah ya ce kar mu sauka suka ƙi wasu daga cikin su suka sauka a lokacin akwai harzubin wali lokacin bai musulunta ba gwani ne a wurin yaki kwamanda ne ya yi yaki guda arba'in a rayuwarsa guda ashirin lokacin yana kafirci guda ashirin kuma bayan ya musulunta bai taɓa jagoran yaki an ga bayansa ba gwani ne a wurin yaki tun da aka zo filin kudu shi hankalinsa yana kan waɗannan sahabbai da annabi ya ajiye su a kan wannan dutsen don su suke kora duk wanda zai zo ruwan kibiya zai kora shi to da ya ga mabirin jaye sun sauka sai ya zago ta baya ya zo ya kashe kwamandan wannan wannan bangare lafi zubairin sai ya kullo wa musulmi ta baya sai ya zama an yi wa musulmi kofar rabo su waɗannan kafirai da suke kusa ga cewa ga ɗan uwa sun kewayo ta baya sai kuma suka biyo sai ya zama an sa musulmi a tsakiya abin da bai yi daɗi ba hatta kai da sai da aka kare tikan haƙorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka fashe wadda ayoyin bayan ya faranta mana wadda har Allah yake cewa wata kula da koko biyu kura ko to aka yi daidai har zuwa nan shi da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku an da yi imani la ta kuma kallazina kafaru kar ku zamanto kun yi kama da waɗanda suka kafirce wa Allah su ne munafukai waɗanda suka juya bayan ana cikin yaƙi sai suka balle Abdullahi bin Ubay tsoron dari uku ya balle ne ya kama hanyar Madina saboda ya sa wa musulmi rauni shine a wannan aya Allah yake cewa kar ku zamanto kaman waɗanda suka kafirce wa Allah wa qalu li ikhwanihim suka zama suna faɗa wa ‘yan uwansu idza zarafu fi zarqi aw kanu gunza duk yayin da suka yi tafiya tafiya mai nisa a bayan ƙasa ko kuma suka tafi wurin yaƙi sai a kashe su a wurin yaƙi ko suka mutu a wurin tafiya ya su dinga cewa lau kanu inda na mamatu ai kun faɗa musu ba mun ce kansu ne ba sun je sun kashe kansu a banza a wobi inda sun bi ta namu ai da ba su mutu ba ai da ba su mutu ba to wannan magana ne irin na munafikai shi munafiki kullum duk abin da zai nema ya sa rauni a cikin zuciyar mumini shi yake nema ina nan Allah yake cewa su wanda suka yi imani kar ku zama to kamar waɗancan kafirai domin munafiki kafiri ne inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kafiri da munafiki uwa ɗaya uba ɗaya ne sai dai shi kafiri shi ne wa munafiki kuma shi ne kani amma tafiya su ɗaya ne musabbabi da bai da zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim ba qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un da ka Allah yake jan hankalin mu'mini cewa karku karku zamanto kaman waɗancan kafirai da suke faɗa wa ɗan uwansu in sun tafiya a bayan ƙasa ko ko sun je wurin yaƙi suka rasu suka ce laukanu inda na ma matu wa ma kutilu da ba su mutu a wurin tafiyan mu da su magana ko sun da ba su su a wurin yaƙi ba Allah ce ne ya Allahu zalika hasratan fi qulubihim Allah ya sanya haka ne don ya zama hasara a cikin rukiyoyinsu ya zama to suna kokonto a kan lamarin musulunci kowane lokaci Allah ya zarka wani irin wannan ne don ya rarrabe tsakanin mumini tsantsa da munafiki tsantsa da haka nan Allah ya ce wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa duk wanda kaga ya rayu Allah ne ya raya shi wanda ya mutu Allah ne ya kashe shi mutum baya mutuwa lokacin sa bai yi ba ai za ja ajaluhum la yastaqimu masaratan wa la yastaqdimu wanda kaga ya mutu lokacin sa ne yayi a lokacin annabi Sulaiman alaihi salam laka jibril ya zo ya ga annabi Sulaiman sai samu wani mutum yana zauna gaban annabi Sulaiman laka malaika mutuwa ya guda ya guda ya zura wannan mutum ido ina ta kallon mutumin nan ina ta kallon shi mutumin kallon ta yawa sai da kishi kama rawa ya kallon nan ba na ba da kirki bane sai malaika mutuwa ya fita ya fita shi mutumin nan sai ce ya annabin Allah mutumin da ya kusan nan ni yana ta kallo na kallon ya daga mun hankali sai ce masa ai mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa ne sai ina so ya annabin Allah ka sa iska ya dauke ni ya ajiye ni can bayan duniya annabi Sulaiman ya saka iska ya dauki wannan mutum ya kai shi can bayan duniya ya ajiye shi lokaci kankani sai ga mala'ikan mutuwa ya dawo ya kare su ce har ka dawo ce na dawo ina ka tafi ce ai zuwa na wurin ka na ga abin mamaki mutumin da yake gaban kan nan Allah ya mun umarnin amshiransa a can wato babban duniya kuma na shigo nan na same shi a zaune a gaban ka to shi nake ta kallon sa ina mamaki ni ga inda Allah ya ba ni umarni shi kuma ga inda na gani shi kuma ka san mu wala ikula ya akuna Allah ma amaru wa yafaluna ma yu'maru kama kuma abu mamaki na tafi can din ina zuwa sai gashi an kawo shi kaga me kai shi wurin ajali daga idan ajalin mutum ya zo in kwanan mutum ya ƙare ko da ciwo ko ba ciwo za a tafi kafafa an wa'izin mautin bila maradin fillaili wannan su fi nomin alal ni'ami in ji mai adiya ya ishe ka ne wa'azi mutum ya mutu ba rashin lafiya cikin dare mutane suna kwanta cikin ni'ima suna bacci a ce maka wani yaro mai zuwa yana cewa kan min ra'in fina sahihan يلائم في الثياب مع المراء وينوي أن يعيش إلى المشيب نأته مآته قبل الصباح ديرا za a ga mutum ya wuni ta cikin lafiya kana ba ciwo ba kuma yana wasa cikin sutubu mai kyau ya ci abincinsa yana da mutu ya ga mota ko yana cikin wasanninsa yana ma da niyyar zai zai rayu zuwa shekara hamsin ko fiye da haka amma kuka mutuwarsa da asuba sai ka jana sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bawara rasuwa da ka mutuwa in dai lokaci yayi ko da ciwo ko babu ciwo za a tafi har wa yau zuri yana cewa wa sawwal mauta bainal kalbi darrahu faqiran aw ghaniyan zasra'i taqiyan abidan bal aw shaqiyan fa kulluhum raha'ilu lil fana'i Allah ya daidaita mutuwa tsakanin halitta gaba daya talaka ne ko mai kuɗi ne mai tarin dukiya mai ibada ne mai tsoron Allah ko ko matsiyaci ne wanda baya bin Allah kowa Allah zai zingina shi zuwa kare ba za a waye gari dukkan wata rana ba kowa a duniya da ka duk wanda lokacin sa yayi ko da ciwo ko babu ciwo ko ya shirya ko bai shirya ba ko a gida ko a wurin yaƙi duk inda Allah ya shirya cewa za ka mutu wallahi sai ka je wurin ka kwanta a wallahu bima ta malu na basirun Allah da abin da kuke aikatawa Allah mai gani ne
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون Allah ya ce wa in kutuntu fi sabilillah inda za a kashe ku a ma'ana inda za ku tafi wurin yaƙi a kashe ku a wurin yaƙi aumittun ko ku mutu a gida wallahi in ji Allah ce da bakatulatun min Allah wallahi samun gafara a wurin Allah wa rahmatun da kuma jin kai daga wurin Allah khairun mimma tajma'un wallahi shi ne yafi akan duk abin da kuke tarawa tunda dai ko ka zauna a gida zaka mutu ko ka tafi wurin yaƙi ma zaka mutu duk yadda kai duk wayanka duk dabaranka duk kauce-kaucenka sai ka mutu ina annabi adamu ina annabi nuhu ina annabi ibrahim ina annabi musa ina shugaban halitta annabi muhammadu ina manyan kafirai da aka yi a duniya ina su fir'auna ina hamana ina namaruzu ina bukta nasar ina manya-manyan kafirai da suka yi kafirci a duniya ka allam yi kula kowa da mai kuma da ka inda za ku je wurin yakin ku mutu a wurin yaki idan a kashe ku ko ku mutu a gida samun gafara daga wurin Allah da kuma jin kai daga wurin Allah shine yafi akan duk abin da kuke tarawa a duniya domin abin da ka tara a duniya wata rana za ka bashi ko kana so ko ba ka so manzo Allah yana cewa ilamu annahu laysa minkum min ahadin إلا ما لوارثه أحب إليه من مالك مالك ما قدمت وما يورثك ما أكثرت manzala ta dukkan ku sani dukiyan magadan ku ya fi soyuwa a wurin ku akan ainihin dukiyan da yake naku ne manzala ya ce dukiyanka shine wanda ka aika da shi lahira kafin ka tafi lahira ma kaddamta duk abin da ka aika da shi kai sadaka kai wani aikin alkhairi ko ka ciyar da iyali ko kai wani abu na alkhairi ka aika da shi lahira to shi ne naka amma abin da ka bari a duniya wannan na magada ne inda za ka mutu a ce ana bin ka bashi wallahi sai ka yi sa'a su biya maka amma da kisa ya zo wani mai mai dukiya ya rasu aka zo aka raba gado matan aure abin da aka ba su kowace ta samu miliyan ishirin ishirin so hudu so hudu an ba su miliyan tamanin ‘ya'ya da ya bari wurin su talatin tsakanin maza da mata ‘ya'ya mata sun samu miliyan ishirin ɗa namiji ya samu miliyan arba'in to shi ne kudin yana da da amini ba sa rabuwa an zo ana rabon gado sai aminin ya ce shi yana da magana maganarsa kuwa shi ne tsakanin shi da uban yaran nan to suna sun suna samartaka suka taso ta suka nemi kuɗi ta suka yi kuɗi tsakaninsu ya kai in za su yi al'amari ba sa sa shaida ba sa sa wani wani rubutu ko a ce a rubuta takarda a sa hannu ba sa yi suna yi ne tsakanin saboda aminci da haka shi yana bin uban yaran nan kuɗi ba shi dubu maganin miliyan ishirin da shida in sun ba shi zai karɓa amma an basu ba shi ba shi bai yafe ba kara suka yi shiru alƙali ma ya yi shiru sai ya ƙaramin cikinsu ya ce alƙali ni na yadda a cire wannan kuɗi a cikin nawa rabon miliyan 26 alƙali ce ka yadda a cire ya ce eh in an cire ko sai rage miliyan 14 ne domin a cikin 40 an cire a cikin da zai rage na 14 yace ya yarda to a lokacin akwai wani shi ma mai mai arziki ya zo kofin ya zo wani abu ne ya kawo shi da sauki samun ana wannan wannan rikici yana kallo sai shi uban yaran shi abokin abokin uban yaran ya tsaya sai an bashi kudin sai shi wancan mai kudin sai ce ana gata malam akwai dama mutum ya sa baki a shari'ar da ba ta shi ba sai ce akwai dama ma ta ce wannan yaro da ya ce a cire kudin nan a cikin a cikin nashi rabon ka shaida na ba shi miliyan ɗari kyauta saboda wato abin jajircewa da yi da ko jarumtaka da yi sai abokin uban sai ta daga ta mana maganar gaskiya ni ba na bin uban su ba shi na gwada su ne in gani suna son uban ko ba wa son uban haka a ba shi kudin shi wancan kudin ɗari ya zama na shi ya samu nawa miliyan ɗari da arba'in shi kuma wancan mai kudin ya ce ana ba kamar nan dukkan da ba na aikin alkhairi amma wannan abin da na gani ya ban tsoro ta haka ina so ka shaida daga yau dukiya na na cire miliyan kaza ya kudi mai yawa na bayar ya zama a zama duk wani aikin alkhairi ko gyaran masallaci ko gina masallaci ko wani abu a yi da shi za ku duk mutumin da ya tara kuɗi baya aikin alkhairi to ya sani idan ya mutu duk abin da ya bari na gidaje ko motoci ko kamfanoni ko gonakai ko menene ko kuma a wani abu suke da shi ka sani cewa ba naka bane in ji manzon Allah wa ba da wani suka ma a karta dukiyar magadanka shi ne abinda ka bari a duniya kai baka ci ba kai baka sha ba baka bayar ba to wannan na magadanka ne in ji manzon Allah da haka nan Allah yana faɗa mana cewa lallai ka je wurin yaƙi a kashe ka ko kuma kana gida ka abin nan ka rasu in dai zaka samu rahamar Allah to ya fi duk abin da zaka tara a duniya Allah ya gafarta mana Allah ya rahama mana
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون wala in mittum aw qutiltum la ila Allah tusirun Allah ce ya Rasulullah ka fada musu wala in mittum wallahi idan kun mutu aw qutiltum ku a kashe ku a wurin yaki da wanda ya mutu a gida da wanda ya mutu a wurin yaki da wanda ya mutu a cikin dare da wanda ya mutu da rana a ko ina dai mutum ya mutu la ila Allah tusiruna za a tara ku ne zuwa wurin Allah aina ma ta kuma ya ce da kuma Allah jami'a ko a ina ka mutu ko ta wani hanya ka mutu dai gaba ɗaya dai za a je wurin Allah ne ha
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عظمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين صلى الله عليه وسلم annabi muhammad kenan zaka ji Allah yana yi wa manzon Allah kirani wa innaka la ala khuluqin azim zaka ji Allah yana rantsuwa da rayuwar manzon Allah la amruka innahum ibsaratum ya amruna zaka ji Allah ina kama sunan annabawa ya ibrahim ya musa ya isa ya wani ma ba zaka ji Allah ya ce ya muhammad sai dai ka ji Allah ya ce ya nabiyallah ya rasulullah taha yasin har kuma Allah yake babu doka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd ta kana Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah ya rasulullah saboda rahama daga wurin Allah ne limta lahum ka zabanto bi tausasawa a gare su saboda rahamar Allah dama Allah ya ce wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba sai dan ka zaman to rahama ga dukkan talibai gaba daya inda Allah ya ga dama da annabi sai ya zama a wurin mu kamar yadda wasu annabawa suka zaman to a wurin al'umma su duba annabi nuhu lokacin da Allah ya ce masa lan yu'mina min qabika illa man qad aman me yace rabbi la tazar ala al-ardi bi min al-kayyim da ya rabu innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara duba annabi Musa saka ji yana cewa rabbana sal ala amwalihim wa sal ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim haka zaka ji wasu annabawa suna addu'a akan al'ummomin su amma mu annabi mu annabi Muhammad saka ji yana cewa Allahumma ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun ya je daifa aka jefe shi har sai da aka karya masa hakorin gaba jini ya jika rigansa ya daga hannu yana cewa Allah ka shirye mutane da wasan da bane da wasu da ba su yi min haka wannan shi ne annabin mu annabin Muhammad da ka Allah ya ce fa mimma rahmatin min Allah lil talabu ya rasulullah saboda rahama daga wurin Allah ne ka zama to mai tausawa a gare ku wala kunta fazzal da ka zama to mai mummunan dabi'a mai fushi ghalizal qalbi mai kaurin zuciya mai yawan fada lan faqu min hawlika da duk sun watsa daga gefensa ko uba ne ya zama mai yawan fada a wurin yayansa za su watsa ko za su watsa ba za su watsa ko miji da mata ne miji ya zama mai yawan bala'i masiba za a yi zaman lafiya da haka mu gode wa Allah da Allah ya tafi zaɓa mana annabi sai ba mu annabin da ya fi dukkan annabawa haƙuri har mu da kanmu idan an ce yaya haƙuri me muke cewa sai mu cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani bai yahudi yana bin sa bashi annabi na cikin sahabbai wannan bai yahudi ina ganin manzo Allah sai zai shaƙe wuyan manzo Allah ya binciko annabi sai da riga ya shaƙe a wuyan manzo Allah ka biya ni kuɗi na dama an ce ko Quraishawa kuna da taurin bashi a cikin sahabbai sai bi mai tashi yana fara ina fara zai dake shi sai manzo Allah ya ce ya Umaru baka yi baka yi gaskiya ba Umaru ai in in gaskiya zaka faɗa ni ya kamata ka ma magana in biya shi bashi shi kuma ka bashi hakuri sannan sai ya juyo kan mai wuri sai to kai kai alkawarin mu da kai saura kwana uku kafin tukuna in ban biya ba sai kai magana ki to umaru ka biya shi bashin sannan ka bashi wato sa'i arba'in na dabino saboda ka tsorata shi shi manzon Allah duk lokacin da abin fushi ya zo ya kamata ya yi fushi sai fi kowa haƙuri sallallahu alaihi wasallam da ka Allah ce wadda kunta fasan garin don fasu min haure da ka fa aku arhu ka yafe musu ya rasulallah kun ji Allah yana ce annabi iyafe mu wa yake yafiya jama'a ba Allah bane to shi Allah duk wani abu na annabi sai ka ji Allah yana kamba ma abu mu duba lokacin da manzo Allah yake makka kafin ya bar makka Allah yana ce fa ya abudu rabbi hadal bait Allah ya kira garin ma garin sa ne ko rabba hadhihi baldati allati harramaha ko amma radda manzon Allah ya bar makka ya fita zuwa madina sai ga aya Allah yana cewa man yafarju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ya fita daga gidansa a lokacin maka ya zama gidanka ne kai ba Allah duk kafin annabi ya koma madina Allah ce sai ya riga ya tafi madina ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله da ka duk wani abu na manzon Allah Allah yana kamba ma abu da ka za su fa aku anhu ka yafe musu ya rasulullah wastaghfir lahum sannan ka nima musu gafara a wurin Allah wa shawirhum fil amr sannan ka ringa shawara da su cikin dukkan al'amari idan abu ya taso ka ringa shawara da sahabbanka wannan kuma Allah ya yi haka ne saboda mai mugun mai koyi da manzon Allah duk da annabi ya fi kowa cikin hankali an raba hankali gida duku daya aka ɗauki ɗari tara da sittin da tara aka ba annabi shi kadai saura daya to ɗayan nan shine aka raba gida tara gida goma aka ɗauki tara aka ba annabawa sauran da ya rage shine aka raba wa yakubayi duk da wannan hankali na manzon Allah amma ga shi Allah yana cewa ya yi shawara da sahabbansa sai ya zama to manzon Allah hatta biyan bukatan gidansa ma yakan tara iyalansa jiya mun ci kaza yau kuma me ya kamata haka yana da kyau ɗan uwa mu dinga shawara shawara sai ji Ali yana cewa akwai cikakken mutum akwai rabin mutum akwai wanda kuma shi ba kowa ba cikakken mutum yana da hankali kuma yana shawara duk abin da zai sai ya yi shawara rabin mutum kuma yana da hankali amma baya shawara ko kuma yana shawara amma bai da hankali wanda kuma ba kowa ba shi bai da hankali kuma baya shawara akwai su a cikin mutane in yi zo wurin kama neman shawara ya zo zan baki ne abin da ka ba shi shawarar nan abin da ya sa a ran shi zai yi ko ka ba shi shawara ko yana ganin da gaskiya zai sa shi hankalinsa ya ishe shi to mu duba inda akwai wanda za a ce kar ya nemi shawara shine shugaban mu Annabi Muhammad ba sai anan Allah ya ce manzo Allah wa shawiruhum fil amr shi yasa ko shugabanci ne dole shugaba ya ringa shawara dole shugaba ya zama yana da masu ba shi shawara wannan abu ya taso za su zama a tattauna a duba ina ne mafita ina ne manyi za a samu mafita haka nan Allah yana cewa manzo Allah wa shawiruhum fil amr amma fa idza azamta idan kai niyya kai za a kai shirin zaka zaka da abin da kai shawara fa tawakkal ala Allah nan kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi duk wanda ya koma ga Allah ya dogara ga Allah to duk abin shi da ya sa gaba Allah zai wuce masa gaba amma duk wanda ya rabu da Allah ya koma ga tunanin shi ko kuma hankalinsa sai Allah ya bashi da hankalin ko ba shi tunani da haka inna Allah yuhibbul mutawakkilin
يحصلكم فمن ذا الذي ينصركم
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يا رسول الله فقد وصحبك سوى إن ينصركم الله إذا الله يتمكيك كما يدعي فارو أبيل بدر باكو ديوا قدر يكو دقوم شاء sannan ba ku da makamai masu yawa amma duk da haka Allah ya taimake ku a filin badar ƙuraishawa sun zo da rundunar sojoji mutum dubu ba hamsin dawakan hawansu ma kawai ɗari bakwai ne kaga sun ninka musulmi amma duk da wannan Allah ya taimaki sahabban manzon Allah akan waɗannan kafirai da haka in yansurkum Allah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum ba wanda ya isa ya yi rinjaye ko kuma ya ce zai karya ko zai yi nasara a kan ku babu wa in ya fazurku idan kuma Allah ya zama ya karya ku ya tabar da ku bai taimake ku ba faman zalla zai yansurkum min ba'dihi wa zai taimake ku a bayan Allah bai taimake ku ba akwai babu kamar da ya faru a yakin Uhud kenan gashi an zo da sojoji da yawa da makamai an zo har da manzon Allah a ciki amma Allah yana so ya gwada don a raba tsakanin tsakuwa da aya Allah yana so ya bambance mai imani na gaskiya da mai imani na ƙarya sai Allah ya bari abin da ya faru ya bari abin da ya faru Allah ya yi haka ne liyabluwakum bu don ya jarraba mu'minai ya gani wane ne mu'mini na gaskiya wane ne kuma wanda yake na ƙarya ne haka fala ghaliba lakum wa in yafzukum فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون lalle mu'minai ga Allah ya kamata mu dogara kuna fata Allah ya samu dace za mu kwana a nan da ke kuɗewa ne kuma Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu kuma da wani muka tsaya muna fata mun da muka yi ne Allah ba mu lada ko kuma Allah ya yafe mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwa kowa ya sana cikin